بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا ولا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساهر فلما كبر قال للملك إني قد كبرت فبعث إلي غلاما وألمه السحر وألمه السحر فبعث إليه غلاما يؤلمه وكان في طريقه إذا سلك راهب وقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه وكان إذا أتى الساهر مر بالراهب وقعد إليه فإذا أتى الساهر ضربه فشكى ذلك إلى الراهب فقال إذا كشيت الساهر فقل حبسني أهلي وإذا كشيت أهلك فقل حبسني الساهر فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عزيمة قد حبست الناس فقال اليوم أعلم الساهر أفضل أم الراهب أفضل فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساهر فقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس فرماها فقتلها ومضى الناس فأتى الراهب فأخبره فقال الراهب أي بني أنت اليوم أفضل مني قد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء فسمع جليس للملك قد أميا كان قد أميا فأتاه بهدايا كثيرة فقال ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس فقال له الملك من رد إليك بصرك فقال ربي قال أولك رب غيري قال ربي وربك الله فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام فجيء بالغلام فقال له الملك أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك فأبى فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه ثم جاء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه ثم جاء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاسألوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فدرهوه فذهبوا به فسئلوا به الجبل فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك فقال كفانيهم الله تعالى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به فحملوه في قرقور وتوسلوا به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فقذفوه فذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فانكف بهم السفينة فغرقوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك فقال كفانيهم الله تعالى فقال للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به فقال ما هو قال تجمع الناس في سعيد واحد وتسلبني على جزء ثم خذ سهما من كنانتي ثم دع السهم في كبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني فجمع الناس في سعيد واحد وسلبه على جزء ثم أخذ سهما من كنانته ثم ودأ السهم في كبد القوس ثم قال بسم الله رب الغلام ثم رماه فوقع السهم في سدقه فوضع يده في سدقه فمات فقال الناس آمنا برب الغلام فأتى الملك فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تهزر قد والله نزل بك هزرك قد آمن الناس فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت وأدرم فيها النيران وقال لمن لم يرجع عن دينه فأقيموه فيها أو إله اقتهم ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها سبي لها فتقع أسر أن تقع فيها فقال لها الغلام يا أمة اصبري فإنك على الحق رواه مسلم وعن وعن صهيب وعن صهيب رضي الله عنه rona da shi daga sahibu allah kare da a gare shi shi ne muka yi maganarsa a wancan darasi yana daga cikin tsarkaka mutanen kirki wani sina umar radiyallahu anhu shi ya nemi cewa in ya rasu suhaibu ya masa sallah suhaibun shi wa sina umar radiyallahu anhu sallah suhaibu wannan an karɓo ne wannan hadisi daga gare shi ya munzala mai tsira da macin allah ya ba mu labari ya ce kana man kana kaulakum an yi wani sarki ya kasance cikin al'ummar da suka rigaye ku wato suka riga mu zuwa tun shekarun gaba can kafin zuwa musulunci wa kana lahu sahirun shi sarkin yana da sahir wato dan dabo ya masa sihiri da abin da yake mai sihiri ne yake zuwa gaya masa karya da gaskiya a sihirce mutane a duk abin da za a yi to yana da shi to shi sihiri al'umma annabi alaihissalam haramun ne kuma kafirci ne idan mutum zai yi shi sai ya rabu da imani akwai bambanci tsakanin sihiri da jifa shi jifa an aka yi yana ɗau lokaci kafin ya shiga shi kwa sihiri taken take yanke take yake faruwa ana yi a wurin zai samu wanda ake so to shi kafirci ne duk wanda ya shi ya kafirta daman sai ya rabu da Allah sai ya wani abu na daban wanda ya saba ubangiji sauna ta'ala shi kenan wani in zai yi sai a ce masa ya je ya haƙa rami ya wunna ƙur'ani ya dinga fitsari a kai shi kenan in yi duk abin da yake sai zai amma sai an kuma gaya masa sauran dabarce-dabarce da tsibbace-tsibbace da siddabare-siddabare in yi shi kenan wani sha za a yi duk lokacin da ya alola kafin ya sallah ya taba al'aurarsa sai je sallah a haka to da wanda yake so zai yi sai sai manta matafiyi ne shi wannan duniya ba zama zai ban ya shafa iyansa da kakaninsa babu zai asara inda za shi sai rabu da wannan ya zo ya mutu ƙarshe kafuri to a runar al'ummar sihiri haramun ne kuma sihiri kafirci ne to shi sarki yana da mai masa sihirin sai ya girma ya shekaru ƙalalin maliki sai ce da sarki ni karkabirtu ni na girma tsufa ya kama ni wa ba as'ilayya gulaman ka aiko min da yaro matashi wa allimhu sihira in koya masa sihirin in na wuce shi sai zo ya dinga maka shi kenan fa asad ilaihi gulaman yu'allimuhu sai sarki aika masa wani yaro yana koya masa sihiri wa kana fi tariqihi idza salaka sai ya zama na shi yaron a tafarkinsa in ya tashi tafiya yana akwai rahibun wani fada mai kwatanta addinin nasara faƙa da ilaihi sai zauna a gurinsa wasami a kalamahu sai ji irin zantuttukansa da bayanansa fa'a a jabahu sai jawaban suka ba shi mamaki tunda magana ce ta a taura ko linjila shi yake yi saboda haka akwai haske na allah akwai wahayi a ciki sai ba shi mamaki wakana iza a ta sahira to sai zama na in yi tashi tafiya gurin wannan ɗan dabo marrabin rahibi sai ya bi ta gurin wannan fada waka da ilaihi sai zauna gurinsa sai ya ji abin da ya ji sannan sai ya tashi kuma sai ya tafi gurin ɗan dabo fa'i za a ta sahira da rabahu in ya je gurin ɗan dabo kuma sai ga ya yi laccin zuwa ya jinkiri so da ka sai doke shi kullum haka ike fashaka zalika ilar rahibi sai yaron ya kai kukan wannan a gurin shi fada sai fada ya koya masa dabara faƙala sai ce za ka shi ta sahira in ka ji tsoron ɗan dabo kana jin zai doke ka fakul ka ce habasa ni ahali a gidanmu ne aka tsaida ni aka sa ni wani aiki don haka ban zo da wuri ba wa'i za ka shi ta halaka don yaron in zai tafi sai ya zauna a gurin fada in ya dawo ma sai ya sake zama in ya zo gida ma sai a ga latti bai zo a kan lokaci ba nan ma matsala ce sai ce to in ka je gurin ɗan dabo sai ka ce masa gidanmu ne aka tsaye da ni wai za ka shi ta a halaka in ka ji tsoron iyayenka kuma gidanku ba kul habasa ne sahiru sai ka ce wani ɗan daban ne sa wani aiki daban don haka na samu jinkiri fa baina ma hu ala zalika alhali shi wannan yaro yana cikin haka tsakanin kai komo tsakanin hada da wannan ɗan dabo toran nan zai tafi gurin ɗan dabo iz ata ala dabbatin azima sai zai tadda wata dabba mai girma ban su malaman suka ce zaki ne irin mai ƙararrawa ɗinnan ya gawurta sai zo ya tsara hanya ƙar habasan nasa habasatin nasa dabba ta tsara mutane an rasa yadda za a yi ba zaki a fili ai magana ta kai ta komo wata rana irin wannan ran asabar ba zaki ya taɓa fita daga gidan zuwa da mutum ya ce da ya sahu na ce ina za ka yi ya ce gidan zuwa shi ce a ba nan ba ai kaga kowa tsoron hanyar aka daina aka ci gaba da yi to zaki za a kore shi da kara ne ba za a doke shi da sanda abu ya ɓaci yaro ya zo tar da wannan sai ce to yau fa dandan dandan dandan yaya za a yau zan gane tsakanin ɗan dima da kabewa sai ce fa kala sai al a alam yau zan sani as-sahiru afdalu amir rahibu afdalu wannan ɗan daban ne ifi ko ko nan fada ne ifi fa aka za hajara sai ya ɗauki dutse faƙala sai ce allahumma ya ubangiji in kana amurin rahibi a habba ilaika idan al'amarin wannan fadan shine mafi soyuwa a gurinka min amurin sahiri fiye da al'amarin wannan ɗan dabo faƙatul hazihi da bata ka kashe wannan dabbar hatta ya mudiyan nasu har mutane samu dama su wuce fara maha sai jefe ta da wannan tsakuwar dutsen faƙatalaha takenan zaki ya faɗi ya mutu ko shura bai ba mamadan nasu mutane kwa samu dama ya wuce to fa'atar rahiba fa aka barahu sai je gurin fada ya ba shi labarin gafa abin da ya faru faƙalar rahibu sai fada ya ce ai bunayya ɗana an talayoma a fadalu minni yau kafi ne ƙar balagamin amurka ma ara wa na kasa tubtala al'amarinka ya kai matsayin da nake ganin sai an jarrabe ka fa in nubtulita in aka jarrabe ka fala ta dulla alayya kalla ka daure kakka nuna ni kaka ce a guri na ka koya wa kana gulamu yubri'ul akmaha wal abrasa sai zama na yaron yana warkar da al'akamaha wato makahon da aka haife shi da makanta shine akamahu wala abras yana yana warkar da kuturu wayu dawin nasa yana wa mutane magani min sa'iril adwa daga sauran cututtuka ba wannan ba to ana cikin haka sai labari ya fantsama shi kuma sarki yana da wani bafade na kusa ya gamu da musifa ya makance ya daina zuwa fada ya zauna a gida ya buga ya buga ya rasa zai sai ji labarin ga wani yana warkar da wanda aka ma haifa da makanta balle wanda ya makance da hankalinsa da girmansa to fasami a jalisu lil maliki kana kad amiya wannan abokin zaman sarki ko bafade sai ya ji wannan labari shi kuma ya makance fa'atahu sai je gurin yara bi hadaya kasiratin da hadaya kyaututtuka masu yawa faƙala sai ta ce ma hahuna laka ajma'u duk abin da yake nan baki ɗaya naka ne in an ta shafaita ni in ka warkar da ni faƙala sai yaro ya ce ni la ashfi ahadan ni ba na warkar da kowa la ashfi ahadan na so mu lura da fataha ta hamza inda ce la ushfi kuma to ta ɓaci ushfi to ina ɗora rashin lafiya kenan ashfi kuma waraka wata mace ta zo ta samu imamu shafi'i ba shi lafiya ta ce allahu yushfika sai ce amalani lahu bi ma fi karbiki wala yu amilu ni bi ma bi lisaniki allah ya min mu'amala da abin da yake zuciyarki kai min mu'amala da abin da yake harshenki ne ta ce allahu yushfika ta ce allah ya ɗora maka rashin lafiya amma ta ce allahu ya shfika allah ya sa waraka a cikin rashin lafiyarka sau da aka sai ce ni la ashfi ahada ba na warkar da kowa ne inna ma ya shfi allahu ta'ala allah maɗaukaki ne kaɗai yake warkarwa fa in amanta billahi ta'ala sharaɗi ɗaya ne in ka ba da gaskiya da allah maɗaukaki da autullaha fashafaka sai roƙi ubangiji sai ya warkar da kai fa amana billahi ta'ala sai wannan abokin zaman sarki sai ba da gaskiya da allah maɗaukaki fashe allahu ta'ala sai allah maɗaukakin sarki ya warkar da shi fa'atal malika sai je gurin sarki fajalasa ilaihi kama kana jalisu ya je zaman fada kamar yadda ya kasance ne ga ido ya zawo ragal faƙala hul maliku sai sarki ce marar da alaika basaraka waye da maka da ganin ka kala rabbi sai ce ubangiji na sai ce sarki ce kala awalaka rabbun gairi kana da wani ubangiji ba ni ba kala rabbi wa rabbuka allah ubangiji na ubangijin ka shine allah shi warkar da ni kai ba ba allah bane allah gaskiya warkar da ni fa akhazahu sai sarki wa wure shi sai aka kama shi falam yazal yu'azzibu bai gushe bai yana ta azabtar da shi dangogin azaba iri-iri ya juya hatta dalla alal gulami sai ce ai wannan yaro shi ya warkar da shi kuma bai warkar da shi ba sai da ya sa shi ya imani saboda aka faji abil gulami sai aka je aka zo da yaro faƙala da hulmaliku sai sarki ce ai bunai ɗana ƙarbala gamin sihiri kama tuburi'ul akamahal abrasa sihirinka ya kai matsayin da kake warkar da makaho da kuturu wata fa'alu wata fa'alu ka yi wannan ka yi wannan ka yi wannan faƙala sai yaro ya ce ini la ashfi ahada ni ba na warkar da kowa inna ma yashfi Allahu ta'ala Allah maɗaukaki sarki kaɗai shi ke warkarwa fa akhazahu sai sarki sa aka kama yaro falam ya zaliyu azibuhu bai gushe bai ne masa azaba iri-iri hatta dalla alar rahibi da yaro ya juya sai ce ai gurin wannan rahibi ya je ya ga wannan abun ya koya shi ya nuna masa daman sai dai ce masa karka nuna ni fa sai dai juya sai nuna shi faji abin rahibi sai aka je aka kamo wannan fada faƙila lahu aka ce da shi yarje an dinika koma kan addinin ka na da ka rabu da sabon addini fa'a ba sai ya ƙi fada abil min sha ya sarki ce a je a samo zarto irin na kafinta manyan zarfin nan fawadi almin sharifi mafarki ra'asi aka ɗora zartin a tsakiyar kansa aka dinga yankawa aka yanka aka yanka wayan aka yanka cikin sai da hatta wa kashi ƙahu sai da ɓangaren dama ya faɗi nan da hagu ya faɗi to kaga an koya an nuna kowa ya shiga hankalinsa sun maji abi jalisul malik sannan aka zo da wannan bafadi faƙila lahu irji an dinika sai aka ce da shi komo addininka wanda kake kai na da fa'a ba sai ya ƙi kowace almin sharifi mafarki ra'asihi sai aka ɗora masa aka ɗora masa zarto a tsakiyar kansa fashaƙahu bihi yanka shi da shi hatta wa ƙashi ƙahu sai da ɓangarori biyunsa suka faɗi dama ta faɗi hagu ta faɗi an tsarga shi sosai sun maji abil gulami to ko sai aka zo da yaron faƙila lahu sai aka ce da shi irji an dinika komo kan addininka ka bar wancan fa'a ba sai ya ƙi sai sarki ce to wannan yaro ne ba zan masa irin wannan ba fada fa'ahu ila na farin min asahabihi sai ya haɗa shi da tura shi gurin wata jama'a a cikin mutanensa faƙala sai sarki ce izhabu bihi ila jabali kaza wa kaza ku tafi da shi dutsen guri kaza guri kaza fas'adu bihil jabala ku hau kan dutsen da shi fa iza balagtum zirwatahu idan kuka je tsororuwar dutsen fa in raja an dinihi fa bi hawa ni'imat kenan in ya dawo ya bar wancan addinin ya komo na asali to ya ismadalla wa illa in ku iki faɗi rahoho fa hankiɗo shi ya faɗo ya ragargaje fa zahabu bihi sai suka tafi da yaro fa sa'idu bihil jabala suka hau dutse da shi fa ƙala sai ya ce allahumma kafi ni him bi ma shi ita allah ka isar mun sharansa da duk abin da ka so bai ce ga yadda nake so ka sai barwa allah abin ka isar mun sharansa da duk abin da ka so fara jafa bihimul jabalu sai dutse ya girgiza girgiza fasakadu kuma dama su ne kamar ka sa abu ne ka harba shi haka sai dutsen bal bal bal bal duk sai jeho su fasakadu sai suka faɗo waja'a yamshi ilal malik ba sai yaro ya da gida ba ya ɗau dokin karansa kurin yana ta gudu a gaban sarki ya zo ya wuce a fada a ya yaro da dokin kara ya zo yana wasa haka irin wannan shi kuma an ce a je a kashe shi faƙalar lahul malik sai sarki ce da shi ma fa'ala ashabuka abokan tafiya ka me ya same su faƙala ka fani himullahu ta'ala Allah ya mu maganin su a'a sarki fa da fa'u ila nafari min ashabi sai sake hada shi da wata jama'a a cikin mutanensa faƙala sai ce izhabu bihi fahmiluhu fi qurqurin ku je ku tafi da shi ku hau da shi kan jirgin ruwa wani nau'in jirgin ruwa ne kurkur din ba kowane jirgin ruwa akwai wata kira tasa ya ce ku ɗora shi a kai wata wasa ɗobi bahara sai kun je tsakiyar kogi fa in raja an dinihi idan ya dawo komo kan addinin sa ya bar wannan sabon da ya shiga to shi kina a da shi gida wa illa in ku ba haka ba faƙazifuhu ku zinduma shi kawai zinduma shi fa zahabu bihi sai suka tafi da shi fa qala sai yaro ya ce allahumma kafinihim bima ita. allah ka isar mun sharron su da duk abin da ka so fan kafa arbihim safinatu sai jirgi ya kamantar da su haka kamantar da su cikin ruwa fa gariqu suka dilmiya waja a yamshi ilal malik sai yaro ya sake dawa gida yana wasansa gaban sarki faƙala da maliku sai sarki ce da shi ma fa'ala a sahabuka me ya samu abokan tafiyarka faƙala sai yaro ya ce ka fani himallahu ta'ala allah maɗauki sarki mun maganinsu faƙala lil maliki sai ce da sarki in na kalasta bi katili kai ba za ka iya kashe ni ba a ta tafi alama amurka bihi sai dai in ka yi abin da na umarce ka da shi ƙala sai sarki ce ma huwa me ya wannan al'amarin ƙala sai yaron ya ce ta jima'un nasa fi sa'idin wahidin an yi wa sarki tarko wanda zai kama shi a wuya ba zai iya kwabucewa ba ka tara mutane a wani guri guda bigire guda ɗaya wata salubu ni ala jiz'in ka kuma tsire ni a jikin kututtire wannan shi za ka yi ta salubu ni ala jiz'in ka tsire ni a jikin kututtire shi salbu ba zuwa ake a samu mutum a feƙe azara a same shi ta dubura a turtsatsa shi ta shigo cikin wayansa ba shi ne tserewa ba tserewa za a kwantar da tumba ɗin ko azarar sai a kwantar da mutum a gwada sai a miƙar da hannunsa na dama da na hagu to daidai inda kafaɗinsa suke sai a saka wata wata gwafar ko wata tumbar a jikin doguwar sai a ɗaure ta ta ɗauru to sai a zo a kwantar da mutum a kan doguwar daidai kafaɗar nasa sai a miƙar da hannunsa na dama sai a ɗaure shi jikin wannan na hagu sai a ɗaure shi jikin wannan wuyansa kuma da kan sun ɗan yi sama sai a ɗaure wuyan a ɗaure kan sai a ɗaure cikin a ɗaure ƙawahuwan ko kuma sai a ɗaga sai a juyar da shi kan ya koma ƙasa ƙahonsa koma sama cikin 'yan lokaci kadan shi kenan sai ya mutu sai ce to sai kamun haka in kai min wannan ka tsire ni a jikin kututtire sun baku saman sannan ka ɗauki kibiya min kina na ti a kwari ka ɗauko kwari na shine ji'iba in ka ɗauko kwarin ka ciro kibiya a bainar jama'a sun mada isa fi kabidil kausi sannan ka ɗauki wannan kibiyar ka saka ta tsakiyar baka sun makul in ka ja sai ka ce bismillahi rabbil gulami da sunan ubangiji ubangijin yaro sun marmini sannan ka harbe ni fa'in naka iza fa'alta zalika qatalta ni kai in kai haka to zaka kashe ni sai sarki ya ga abu ne mai sauki wannan don yadda zai kubuta daga sharrin yaron shi ke nan ya huta abu ne mai sauƙi fa jama'an nasa fi sa'idin wahidi sarki ya gangamin taro ƙasa-ƙasa nahiya-nahiya a masarautarsa ya tara mutane a wani bigire guda ɗaya wasa labahu ala jiz'in cikin abin da jama'a aka tsire yaro a jikin kututtire sun ba a kada samun minkina na tihi sannan wannan kwarin na yaron sai sarki ya ɗauko kibiya sun ma wada a sahama sannan sai sanya kibiyar fi kabidil kausa a tsakiyar bakan sun makala da ija sai ce bismillahi rabbil gula da sunan ubangiji sunan allah ubangijin yaron sun maramahu sai ya harbe shi fawaka a sahamu fi sudugihi sai kibiya ta fada kuncin sana kudukuki sarbe shi anan kowa za a yadda hofi su rigihi sai yaron ya ɗora hannunsa a kan wurin haka famata sai ya mutu faƙalan nasu wanda sarki tsoro ya faru sai mutane suka ce aman na bi rabbil gula ba da gaskiya da ubangijin yaro shi ke kowa sai tawaye to sarki ya isa ya kasa kashe yaro duk matakan da zai bai yiwu ba amma sai da ya nemi taimakon ubangijin yaro sannan ya kashe shi ba mu ba shi sai aka bi wancan fa'utiyar maliku nan da nan 'yan gunzugulu aka tafi gurin sarki faƙila lahu aka ce da shi ara aita makunta ta hazaru kaga abinda kake jin tsoro na sharrin yaron nan kad wallahi na zalabi ka hazaruka abinda kake tsoron ya auku kowa ko ba magani kad amanan nasu mutane sun ba da gaskiya da yaro kuma sun maka tawaye sarki ce to ai ko ba kan wallasa ba ne za mu yi maganinsu fa amara bil hududi sai ya sa aka yi ramummuka hudud wanda ubangiji ya faɗa a cikin suratul buruj mutila ashabul hudud to su suka yi can yanzu gurin yana cikin ƙasar saudi arabia na manta sunan gurin kwanakin bayan an nuno gurin ba sai yan jaridu abin nan excavation archaeologist sun gano aka nuno shi ranar juma'a duk ga alamar gawayi a cikin ƙasar da an tattauna gawayi sosai kamar na kirya bai lalace ba ana ta haƙowa to wannan ramin mukan yi sa aka yi a hudud kai lambatu lambatu bi afuwahe su kai a bakin ƙofofin unguwa ko ce unguwan da za ta fita waje sai sa a ƙaton rami a cika ta da kawunan itace fahuddat aka haƙa ramin mukan wa'udura mafi hannira aka sa kan itace da aka zo aka huje aka kunna wuta ta kama ta cirin gis sai ya sa masu tsaro aka kewaye duk wanda ya fito daga unguwa zai tafi daga cikin lungu zai fita unguwa sai a kama shi wanda ya zo daga wani guri zai shiga unguwa sai a kama shi sai a ce da shi zaɓi sarki ko ubangijin yaro ɗan mutum ya ce sarki sai a ce wuce in ya ce ubangijin yaro sai a jefa shi sarki ce ƙala mallam yarji an dinihi wanda bai dawo ga addininsa na asali ba ya rabu da wancan fa aqihimuhu fiha ku jefa shi ciki kur aw qila lahu iqtahim ko kuma aka ce da shi fada ce da shi fada fa fa'alu sai suka yi wannan hatta ja'ar imra'atun ana haka suna jefa mutane wani kowa ya ki sai su jefa shi har sai da wata mace ta zo wa ma'aha sabiyun laha tare da ita akwai wani karamin yaro tana goyonsa fataka a sat an taƙa a fiha sai ta ji tsoron fada cikin wutar faƙalar lahal gulamu sai wannan yaron ƙarami na bayanta sai ce da ta ya umma baba isbiri ya haƙuri fa'in nake alal haƙƙi kya kan gaskiya kike duk muhallin muhallin shahidi na hadisin kaf shine wannan kalmar isbiri innaki alal haƙi ya haƙuri a kan gaskiya yake duk wanda yake kan gaskiya haƙuri yake haƙuri wajen neman kuɗi haƙuri wajen rashin lafiya haƙuri wajen neman ilimi haƙuri wajen rashin lafiya duk abin da ita so haƙuri a kan tsayawa a kan gaskiya kai da fata ba za ka canja ba to wannan shi daman babu na haƙuri ne to a kan wannan ake kowanne ya haƙuri aka halaka shi to wannan da ya ta tsorata sai ta ji yaron da ba magana ke ba na goye mai shan nono ya ce da ta yi haƙuri akan gaskiya kike shi ta sai ta fada to ubangiji ya rufe kisarsu a ƙur'ani ya ce kutil ashabul ukhudud Allah an ci ma'abota wannan kwarurruka ko ramin da suka haka annari zatil wuqud an hura wuta ana ta'azabtar da mutane to Allah ya ce ya la'ance su akan da suka yi wannan hadisi al'imam muslim shi ne ya rawaito shi sai ya ƙarin bayani shi malam ya ce zirwatul jabali a alahu zirwatul jabali shi ne wato tsoron ruwarsa wahe bi kasar zalil mu'jamati wa dammiha ana yin ta da kasara ta zalɗin mai ɗigo kuma ana yin sa da damma ko ka ce zirwatu ko ka ce zurwatu duk ka faɗa shi ɗaya ne ƙurƙuru bi dammil ƙafaini kalmar kurkur da damar kafi na ɗaya da na biyu nau'un mina suhudi wani dangi ne na jiragen ruwa wa sa'idu huna abin da ake nufi da sa'idu a nan shine al'adar bari zato ƙasa take sarari ba bishiya ba dutse ba gini wal uhududu uhudud shine ashuququ fil ardi wato haƙa a cikin ƙasa kan nahari sagir ayi kamar wata ƴar ƙorama ta ƙarama udrima uqida shine kunnawa wan kafa at ay in qalaba sai ta kife ta qa'asat ay tawaqqafat wa jabunat ta tsaya kuma ta ji tsoro wannan shine hadisi nake ga watakila a to bari mu kara daya wa an anas radiyallahu anhu qala an kawo da jisar ga anas allah kare da a gare shi ya ce marran na biyu sallallahu alaihi wasallama ala imra'atin tabki inda kabarin faƙala itaki itaki laha wasbiri faƙalar ilaika anni fa innaka lam tusabbi musibati wa lam ta'rifu faqila laha innahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa atar baban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam falam tajid indahu bawabina faqalat lam a'rifka faqala innama sabru inda sadamatil ula muttafaqun alayh wa fi riwayatin li muslim tabaki ala sabilillah ana anas radiyallahu anhu an karbo na hadisi daga anas Allah ya kare da a gare shi kala yace marran nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam ala imra'atin tabki inda kabri annabi mai tsira da mancin Allah ya wuce wata mace tana kuka a gindin wani kabari faqala sai annabi alaihi ce ta ita ce da ita ittaqillah baiwa Allah ji tsoron Allah wasbiri ki yi haƙuri faƙalat ilaika anni wannan in wani ne ma'ana kalmar ka kiyaye ni haka ta ce ka kiyaye ni fa'in na kalamtu sab bi musibati don kai musibar ta same ni bata same ka ba za a gaya mun haka walam ta'arifu amma bata san shi bata san shi ba sai ya wuce alai bai ce mata komai ba sai da ya tafi sai mutane suka zo a guje fakila la aka ce da ita innahun nabiyyu sallallahu muhammadu rasulullahi ne sallallahu shine ya ce wayo na shiga na shiga uku fa'atar baban nabi sallallahu ya ta tafi gida a guje falam ta jir inda hu bawabina wata tadda masu tsaron kofa ba faqalat ta riske shi sai ta ce lam a arifka laban san kai ba ne faƙala sai annabi alaihi ce in nama sabur inda sadamatul ola haƙuri yayin kirmewa farko ne da zan wani abu a wancan zan yi a nan ake haƙuri lokacin da aka bike ka da wani abu ka yi haƙuri amma ka bai na martani ko ka haƙura ba haƙuri kai ba shi ne nama sabur inda sadamatul ola da ya da ta ba masa ilaika anni sai ya shuru ya tafi shine muhallin shahidi lokacin kirmewa ta farko a nan ake haƙuri in cewa aka yi an yi mutuwa mutum yanki jiki ya suma ya faɗi ya haɗe ya nutsu ce kuma haka allah inufa wannan ranar ta wani boyayya sai yau allah ya bayyana mana ita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shikenan an gama duk abin da ita so irin wannan ana zuwa bala'in yana zuwa sai mutum ya nutsu kar ya faɗi wata kalma mara kyau ya je kama aman jini a'a ko jininsa ya hau ya nutsu inda sadamatul ula a nan ake haƙuri sai ya koma ga ubangiji subhanahu wata'ala sai ya roƙe shi ko a zo a ce wani abu ya faru kada watan ya fito da sauri buguzun buguzun ba ya sa ka in abin ne ya taso kai ba za ka iya maganin na kanka ba balle kai wa wani saurin ka ba abin da zai na magani sai dai ka haifar da matsala to ka nutsu ka je ka riske abin abin da za ka iya yi ka yi ka barwa mai abin a hannunsa to wannan annabi alisa ya koya mana yanda ake rayuwa amma fa wannan sai fa mai karfin halin gaske sai wanda ya fi karfin zuciyarsa sai wanda yake da cikakken hankali shi nan abu ya taso yake iya nutsuwa ya fuskance shi cikin hankali wadda abin da ita so din nauyinsa ko fitina ce kai ko gobara irin ta fili ko wani ya fada wani ruwa ko gini ya fado to ba mai iya tsamo mutum sai mai cikakken hankali wanda ke nutse amma in aka fita daga cikin haddin nutsuwa to ba abin da za a yi so da ka wannan hadisi muttafaqun alai bukhari bukhari da muslim ne suka rawaito shi a cikin ruwaya muslim kuma cewa ta biki ala sabilillah tana kuka akan ɗanta da ya mutu annabi da sai gaya mata haka ya ce ta ji tsoron allah ta yi haƙuri ita kuma ta faɗi wannan martanin marar daɗi shi kuma alisan bai mai da mata ya ce ni ne annabi ba da sai ko ni za ki gaya wa haka sai tafi rabu da ita su kuma suka bi ta suka ce ga ɗanyen aikin da kika yi fa ga ta'adin da kika yi wa kanki to sai ta zo ta ta gaya masa haka sai kuma sai ya koyar da mu kaga bai ba ta ansa akan abin da ansa sai ta mata jagi za a lamur kiyamati duk inda musifa ta taso to bugun farko to anan ake haƙuri in ba a yi haƙuri ba daga baya aka yi kawai wani abu aka yi daban ba haƙuri ba ne kuma sai dai watakila ko da za a samu lada ba zai yawa sosai ba kamar inda bugun farkon an haƙura an haɗiye abu allah samu cikin masu haƙuri a kowane irin hali allah kuma ya samu cikin masu godiya allah samu cikin masu godiya allah samu cikin masu godiya أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام Thank you.